على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to muna cikin sababi na uku daga cikin sabubba waɗanda suke sa a yi sujudu sahawi wanda shine shakka mun ji halaye guda uku waɗanda ba a iltifati zuwa gare su sannan mun ji cewa shakka wadda ta kasance ana iltifati zuwa gare ta cikin sallah ita ce shakka nau'i biyu shakka mutum yana tunanin hudu ya yi ko uku misali sai ya tabbatar da cewa ga adadin da ya yi to wannan zai yi ba'adi ya gini akan ya gini shi ya yi ba'adi sannan kuma wanda ya kasance yana shakka shine muke cikin shi shin uku ya yi ko hudu bai tabbatar ba to shi wannan zai yi gini alal akal ma'ana a matsayin uku yake sannan sai ya yi kabili to mun ji misali da malam ya bayar da kuma dalili sai ce wa min amsilati shakki daga cikin misalai na shakka a cikin sallah idza jaa ash-shakhs wal imam raki'un idan mutum ya zo masallaci sai ya tarar da liman yayi ruku'i fa innahu yukabbiru takbiratal ihram zai yi kabbara kabbara ta ihram wa huwa qa'imun mu'tadil yana tsaye yana daidai wato ainihin mu'tadil ya daidaita zai yi kabbara thumma yarka'u sannan sai yayi ruku'i akwai da suka ce in yazo yi kabbara tare da tafiya da niyyar kabbara harama to kabbarar inhina'i an dauke mai ita kabbarar tafiya ruku domin kabbara ta harama ta fi ƙarfi akan kabbarar tafiya ruku'i to shi kuma ƙarami yakan shiga cikin babba babba ne baya shiga cikin ƙarami in yayi da niyyar tafiya kabbarar tafiya ruku'i kaga bai yi kabbara harama ba shi da sallah to amma wasu ka ce kabbara harama dole yayi ta a tsaye shine mahallinta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama cewa almusi salatahu yayi لا تتم صلاة لأحد حتى يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يستقبل القبلة ثم يكبر fuskanci alkibla kaga yana tsaye kenan sannan yayi kabbara daka kenan a tsaye ake yin ta to kaga yanzu in yazo zai yi kabbara harama a tsaye thumma yarka'u sannan yayi ruku'i wa hina idhin la yakhlu min salati halati to shi ma wannan mutumin a daidai wannan lokaci baya kubuta daga hali uku dole yana ɗaya daga cikin halaye uku al'ula an ya tayakkana annahu adraka al-imama fi ruku'i a halin farko ya samu yaqinin tabbas ya tarar da liman cikin ruku'i sai da yayi ruku'i sannan liman ya dago sai da yayi ruku'i shi sannan liman ya dago kaga wannan ya samu sallah fa yakunu mudrikan lirraka'a sai ya zama ya riski wannan raka'a wa tasqutu anhu qira'atul fatiha karatun fatiha ya faɗi akan shi yanzu an ɗauke mai karatun fatiha saboda liman ne zaminin shi an fahimci wannan ai duk da akwai malaman da suke ganin ba a riskar raka'a sai an samu fatiha sai dai ra'ayi ne marjuh wa hadha huwa al-arjah wa huwa alayhi jumhur al-ulama to mutum ya samu ruku'i ya samu raka'a to kaga wani yana da yaƙinin ya da liman a ruku'i kuma ya samu asaniya hali na biyu shine akasin wancan an yatayaqqana anna al-imam rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudrika an yudrika fihi ya samu yaƙinin cewa liman ya dago daga ruku'i kafin ya riske liman a ruku'i san da ya ruku'i liman ya dago fatafutuhu ar-raka'atu to raka'a ta kauce mishi wa muka ce fiqhum da Imam al-Bukhari cikin wani tabwibi da yayi cewa idan ka zo ka tarar da sau na farko ba su dago ba ko da liman shi ya dago amma sau na farko ba su dago ba an ka riske su to ka samu raka yayi amfani da hadisin a menene la banda wancan ليأتم بي لتأتموا بي وليأتم بكم من من من بعدكم ومن خلفكم ماشي لتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم haka annabi yace ku yi koyi da ni kuma na bayan ku su ma su yi koyi da ku to zahirin hadisin kenan abinda nayi shi za ku kenan na bayan ku su ma fa abinda kuka shi za shi tun da ya riski wato ainihin na sahun gaba a cikin roko'i liman ya dago amma su ba su riga sun dago ba to suna ganin ya riska amma dai alhawar ya rama wannan raka'a to kaga wannan shi ma tafutuhu ar-raka'a asalita hali na uku an ya shukka can ya samu yaƙinin ya samu wannan ya samu yaƙinin bai samu ba babu wani kokonto to anan ne matsalar take da ya zo liman na ruku'i amma yana shakka hal adrakal imama fi ruku'ihi shin ya riski liman cikin ruku'in nan nashi fa yakunu mudrikan lirraka'a kaga sai ya zama ya samu raka'ar kenan aw anna al imama rafa'a min ar-ruku'i qabla an yudrikahu ko kuma liman ya riga shi ya dago kafin ya riske shi fa fatatuhu raka'a sai ya zama raka'a ta kubce mishi to ba wanda ya rinjaya yana shakka fa in tarajjaha indahu ahadul amrayn kamar dai waccan mas'ala ana cikin sallan ne sai in ya samu yaqinin ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu amila bima ya tarajjahu bima tarajjaha zai yi aiki da abin da ya rinjaya ana cikin sallar ya dai ci gaba da sallar sai ya samu tabbacin fa kafin liman ya dago kanshi shi yayi rukuyi to shikenan ko kafin liman ya dago ba bayan liman ya dago yayi rukuyi to shikenan bai samu fa atamma alaihi salatahu wa sallam thumma sadara lis-sahwi wa sallama sannan yayi sujada ta rabkanuwa yayi sallama illa idza lam yafutuhu shay'un min as-salah sai dai in ba abin da ya kubce mishi na sallah fa innahu la sujuda alaihi hina idin ba wata sujada a kan shi tun da sahawun ma'amum ya hamiluhu imam to amma akwai da suke gani in dai masu buki ne in dai masu buki ne to in a lokacin da ya zo zai shiga cikin sallar sai ya zama ya shiga cikin wannan kokwantan to zai yi sujada ta sahawu bayan ya ci ko sallar shi tun da wata raka'a ta sallah wata bangare na sallah ya kubce mishi bai zamanto muktadin tam ba an fahimci wannan ku wa in lam yatarajjah indahu ahadu al-amrayn amila bil yaqin shima wa huwa anna rak'ata fatatu yaqinin shi shine bai samu kawai wannan raka'a fayutimmu alaihi salatahu wa yasjudu lis-sahwi qabla an yusallima thumma yusallim shi ma zai yi ba'adi sai dai in ya kasance babu wato tunda anan da ya raka ɗaya ta kubce mishi to zai yi ba'adi qabla an yusallima zai yi qabli fa'ida إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور in mutum ya yi shakka a cikin sallar shi sai ya aiki da yaƙini ya gini alal akalli kenan ko kuma ko kuma ya yi aiki da abin da ya rinjaya a cikin wannan kokwantan nashi shine ma'ana kamar yana kokwantan biyu ko uku sai tabbatar da uku ne kaga yanzu ba alal yaqin bane yayi gini a alama tarajjaha a bisa tafsilin da muka ambata thumma tabayyana lahu anna ma fa'alahu mutabiqan lil waqi sannan mutabiqan lil waqi sannan sai ya bayyana gare shi cewa abin da yayi fa haka nan ne dama yayi shakka a cikin sallah raka'a uku yayi ko biyu sai rinjayar da cewa kawai uku yayi sai daga baya kuma ya samu tabbacin kai ba me ma zai sa ne shakka kawai uku ne ko kuma yana shakka uku ne ko hudu sai ya gini ala akal ma'ana bai tabbatar ba bai rinjayar da kowane janibi ba sai ya gini akan uku ne sai can daga baya tuna kawai fa ukun nan ne ukun nan ne ba zancen shakka to yanzu ya za sai ya ce wa annahu la ziyadata fi salatihi wala naqsa babu wani ƙari babu ragi daidai take sakata anhu sujudi sahwi alal mashhur a mashhurin mazhaba ta hanabila shikenan ba komai akan shi babu ba'adi ga wanda yayi tarjih babu qabli ga wanda yayi gini alal akal tun da dai ya samu tabbaci daga baya cewa kawai sallar shi lafiya lauci wannan shine al-mashhur min al-madhhab li zawali mujibi sujudi wa huwa shakku abinda ke wajabtar da sujada ita ce shakka to ta bushe amma zance mafi inganci gaskiya ya yi sujadan nan so da shakka ko da ta gushe ai dai ya yi ta ya yi ta waƙila la yasqutu anhu wasu ka ce sujada ba za ta faɗi kan shi ba li yuraghima bihi shaytana dan ya bakantawa shaytan rai li qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa in kana salla itmaman li arba'a li arba'in kana ta tadghiman li shaytan kawai sau da dole dama ya zama to kila daidai take sallah kuma dai an ce yayi a kowane hali ولأنه أدى جزءا من صلاته شكا فيه غشنا so da wani bangare na sallar shi dai cikin shakka ya yi ta shi na ada'ihi lokacin da yake yin shi wa haza huwa rajih wannan na biyun shi ne rajih da mun ce galibi in ya kawo magana ta karshe ita ce ra'ayin shi Sheikh Al-Uthaymeen galibi fa amma misalu zalika شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية صار بترجيه وأتم عليها صلاته ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع حكى نني كون فلا سجود عليه على المشهور من المذهب وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه عند شيني جيد سجود السهو على المأموم تو كراتو يا زوكا شيكين مامو سجد ربكا وشياتجي إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو idan liman ya rafkan nuwa to wajibi ne mamu ya bi liman a cikin sujudar rafkan nuwa shi yadda akwai hadisin da ake kawowa da ifi ne cewa idan liman ya rafkan nuwa fa alaikum wa alaihi ko wani abu makamancin haka idan kuma mamu ya rafkan nuwa to liman ya dauke mishi hadisin dai da wannan abin nan dan da ifi ne amma kuma waqa'i sun nuna haka لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به سورة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كأي أنسان يليمن يدن أي قوي دشي فلا تختلفوا عليه كرك سابا مشي إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا أن ديتي إن دي سجد كوي سجد أقل ديتي سي إن سجد باتر سهو إن دي سجد يكوي كيما كي, ما كي. muttafaqun alaihi min hadisi abi huraira sai dai ya bayyana gare ka ta uku ce yayi sujada daya an yi biyu ya tafi ta uku kaga nan ba za ka bi shi ba eh saboda la fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a wa sawa'un sajada al-imam lis-sahwi qabla as-salami aw ba'dahu fayajibu 'ala al-ma'mum mutaba'atuhu mutaba'atu dole liman zai bi amamu zai bi liman illa an yakuna masbuqan sai dai in masubuki ne ai masubuki shine wanda adraka juz'an min as-salati wa fatahu juz'u to wannan ai kad fatahu ba'd as-sala shine masubuk fa innahu la yutabi'uhu fi as-sujudi ba'dahu li ta'adhdhuri dhalika wannan ba zai bi liman ba fi as-sujudi ba'dahu ba'da as-salami kenan ba zai bi liman ba a cikin ba'adi saboda hakan ba zai yiwu ba saboda idil masbuku la yumkinu an yusallima ma'a imami dan masbuki ai ba zai yi wuce sallame tare da liman ba saboda innahu yaqdi ma fatahu ba'da salami imami to liman kuma anan gurin zai yi sujadan ne bayan yayi sallama kaga ba zai ce bari in zauna liman ya sallame yayi sannan in bi shi mi sahau sai in ciko ba kenan ya zama sahawun shi yayi ta qabla salami ko haka ba kuma sannan ba zai ce bari in sallame tare da liman mu su da sannan ciko ba ya fita daga sallah kafin cikarta ya ruguza ta ya halaka sallar shi suke ne yanzu miƙewa zai duk da wanda suka ce ya zauna din fa wanda suka ce ya zauna liman ya yi sujada shi biyu ya ɗago ya sallame shi ba zai yi sujada ba sannan daga baya sai ya miƙe in ya abun ga sannan sai amma dai kawai ya miƙe ci gaba da sallar shi daga baya ba adin shi kuma wannan ba adin ko ba tare da shi ba liman ya yi ta shi sahau ɗin ko ba tare da shi liman ya saboda liyutan mabi dole kai koyi da ni fa yumkinu an yusallima ma imami wa ala hadha fa yaqdi ma fatahu wa yusallimu thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim zai miƙe ya rama abin da ya kubce mishi ya sallami sannan sai ya sujudu sahwi misalu dhalik rajulun dakhala ma'a al-imami fi ar-rak'ati al-akhira raka'a ta karshe ya riski liman wa kana 'ala al-imami sujudu sahwin ba'da salam amma liman yana da ba'adi bayan sallama fa idza sallama al-imam falyakum hadha al-masbuq li qada'i ma fatahu ya miƙe wala yasjudu ma'a al-imam ba zai yi sujada tare da liman ba fa idza atamma ma fata in ya cika rama abin da ya kubce mai wa sallama ya sallame sujada ba'da salami kama fa'ala imamuhu yani wa idza saha al-ma'mum duna al-imam idan mamu yayi sahau ba tare da limamin shi ba shi mamu shine yayi sahau walam ya futu shay'un min as-salah kuma ba masbuti bane ba fala sujuda alaihi babu komi a kan shi fa sahawul ma'mum yahmiluhu al-imam li'anna sujudahu yu'addi ila ikhtilafin ala ala al-imam in yace fi yayi sujudi sahawi zai hakan ya nuna ya saba ma limamin shi wal ikhtilal wa ikhtilal mutaba'atihi kuma ya sakwarkon biyayyar da aka ce yi ma liman kuma cikakken biyayya ake bukata wa li'anna as-sahaba radiyallahu anhum taraku at-tashahhud al-awwal hina nasiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma dai ai sahabban annabi ba su tahiyya ta farko ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta faqamu ma'ahu suka miƙe tare da shi da ya miƙe su ma miƙewa suke walam yajlisu litashahhud mura'atan lilmutaba'a ba su zauna ba su ce su yi tahiyya saboda kula da haƙƙin bin liman wa adam ikhtilaf wa adam ikhtilafin alaihi ko adam ikhtilafi alaihi da kuma rashin saba ma liman shi yasa sai ba su zauna ba fa in fatahu shay'un min as-salati fasaha ma'a imamihi aw fi ma qadahu ba'da lam yasqut anhu as-sujud idan wani ɓangare na sallah ya kubce mishi in masu buƙe ne sai ya yi sahawu tare da limamin shi ko ya yi sahawu a lokacin da yake ramuwa bayan liman ya sallame to su judi bai faɗi kan shi ba fa ya stilo da sahawu zai yi sujada ta rafkanuwa a nan mamu bai ɗauke mishi eh amma a hanabila da wasu daga cikin malamai su ne suka tafi akan masbuki ko da a ce tare da liman ne ya yi sahawu to sai ya yi sujudi saboda shi ba ba ainihin mamu ne cikakke ba ba iktida'i cikakke yake ba so da aliman zai sallame shi yake sallame ba ka kenan akwai inda dai shi nashi zai yi to da haka tunda haka ne to wannan sujudi sahawi din yayi ta akwai kuma wanda suka ce a indi yana tare da liman ko da masu buki ne amma lokacin da yayi sahawun haliyan yana cikin iktida'i da liman to liman ya dauke mishi an fahimci wannan ko to amma anan ihtiyatan a dauki wannan ra'ayin yayi din eh targhiman li shaytan nayi فيزر للسهو يكو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق غرغدا ينددي أكفيج أباح مثال ذلك مأموم نسي أن يقول سمع الله سبحان ربي العظيم في الركوع malikiya to hanabila wajibi ne ko ba haka ba to mamu ne sai ya manta da ya ce subhana rabbiyal azim ba a ruku wa lam yafutuhu shay'un fi sala ba abin da ya kubce mai a sallah tare aka fara da shi ko kuma ya samu raka a farko ko da daga ruku'in ta ne fala sujuda alaihi babu komi akan shi liman ya dauke mai tunda wajibi ne ya bari shi kuma wajibi ana mai sahau shi kuma sahawun mamu liman ya dauke mai inda liman ne ya bari to sai yayi sujudi sahau ce lafiya kai su da samu ya ce bance sami bance subhana rabbiyal azim eh an gane fa in fatatu raka'atun aw aktharu idan ko raka'a ɗaya ta kubce mai ko sama da raka'a ɗaya fa qadaha thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam qadaha ko thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam to ya rama wannan raka'ar sai ya kabli raka'ar da ta kubce mishi sai ya rama ta sai ya kabli saboda wancan wato ainihin subhana rabbiyal azim din da bai ce ba misalun akhar ma'mumun yusalli adh-dhuhra ma'a imamihi فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة المأمو ينا صلى دليما لوكتن دليما يميك يزي تفركاته لشي سيزونا يا أوكا ركاته أوكتي falamma alima anna al-imama qa'imun yayin da ya tabbatar da liman fa ya miƙe kama sai ya miƙe fa in kana lam lam yafutu shay'un min as-sala fala sujuda alayhi shi ma anan in ba abin da ya kubce mai a sallah babu rahau sahawa akan shi wa in kana qad fatatu raka'atun fa akthar in ko liman ya ya wato raka'a ɗaya ko sama da raka'a ɗaya ta kubce mishi tare da liman qadaha ya rama wancan abin da ya kubce mai wa sallama thumma sajada lis-sahwi wa sallama sannan sai yayi sujada shi ta ba'aditan da yayi karin wannan zama ya sallami wa hadha sujudu min ajli al-julus al-julus alladhi zadahu athna'a qiyam al-imam ila ar-rabi'a an fahimci masala wal khulasa a takaitan takaitawa يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده سيدة ترب كنوة wani lokaci yakan zama kabili wani lokaci ba fa yakunu qabla salami fi mawdi'ain wannan killace mana karatun aiki al-awwal idza kana an naqsin to qabla salamin لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول وسبق ذكر الحديث بلفظه عام بتحديث يا أبا يكون الثاني قولي نبي دعك قبلي إذا كان عن, عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين in ya zama shakka ce kuma bai rinjayar da ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu ba bai rinjayar da wato adadin mai yawa ko kaɗan ba da harifi abi sa'id al-khudri fi man shakka fi salatihi falam yajri kam salla thalathan am arba'a haythu amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda sajadatayn qabla an yusallima qabla annabi yace yayi wa sabaka dhikru al-hadith bi lafdhi wa yakunu sujudu as-sahwi ba'da as-salam fi mawdi'ayn shi ma ba'da guri biyu gare shi al-awwalu in kana an ziyadatin in qari akai لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم كنت أقاري نسي النبي بأري ولم يبين annabi bai bayyana anna sujudahu ba'da salami cewa dalilin da yasa yi wannan sujada ba'di min ajli annahu lam ya'lam bi ziyadati illa ba'dahu wai dan saboda bai san da karin sai bayan ya sallame ba ba saboda haka bane saboda kari ne kawai fadalla ala umumil hukmi sai nuni akan gamamman hukuncin cewa kawai ba a da idan masu cewa kowanne sahu kabali za a mai an kawo musu wani hadisin ya ce to ai ya bai san da karin ba sai bayan ya sallame ne bai san da karin ba sai bayan ya sallame to shi kuma hadisin dole da ne a yana da damar da zai yi kabili tunda sai da ya ci kuma raka a biyu sannan ya abanga faga yana nuna ƙari shi ba a ake mishi min ajili an lam ya'lam wa anna sujuda an ziyadati yakunu ba'da as-salam sawa'un alima bi ziyadati qabla as-salami am ba'da kawai dai ba'din wa min zalika daga cikin haka idza sallama qabla itimami salatihi nasiya mutumin da ya sallame kafin sallar shi ta cika yana mai mantawa da cewa a yana mai rafkanuwa kenan thumma zakara fa atammaha sannan ya tuna sai ya cika ta game da hadisin zuliyade fa innahu zada salaman fi athna'i salatihi أي قال سلم أتكين سلش فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه الثاني شما أنا يسجد بعدي إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين in yayi shakka sai ya samu tabbacin tarjihin ga bangaren da ya fi karfi yana shakka biyu yayi ko uku sai ya tabbatar da uku yayi to wannan ba adi zai yi da hadisi bin mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara man shakka fi salatihi an yataharra as-sawaba fayutimma alayhi ثم يسجد ثم يسلم ويسجد وسبق ذكر الحديث بلفظه ينزو بيان يا إيدا سيسي وإذا اجتمع عليه سهوان to zancen jama'a sahawan yanzu can duka ba ƙari ya yi zai yi ba ragi ya yi zai yi kabili ko kwanto yake bai tabbatar ba zai yi kabili ko kwanto yake ya tabbatar zai yi ainihin ba'adi an fahimci wannan ko to in kabili da ba'adi suka haɗu fa ba dai za a ce ya yi ba'adi kuma ya yi kabili ba ya yi kabili kuma ya yi ba'adi a ba wanda bai ce haka wa idza ijtama'a alaihi sahawani موضع أحدهما قبل السلام إيه ساوي بيا كاماشي ليا سجدا قبل زعمه وموضع الثاني بعده لينكما بعد فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله malamai suka ce ya gabatar da abin da yake na sujada kabili ne sai ya sujada kabila salam saboda shi kabili ya fi karfi kabili duk inda ka ji an yi kabili nani ne wani guri ne ya barke za a toshe shi amma ba a duk inda ka ji an yi ba a bayan sallah ta cika ne shedan ne ake fusatawa to kaga can inda zai zamanto biyan bashi ne ya fi ƙarfi akan wannan wannan sadaka ce misalu zalika shakhsun yusalli adh-dhuhra fa qama ila thalitha sai ya miƙe zuwa raka ta uku walam yajlis tashahhud al-awwal wa jalasa fi thalitha yadhunnu ath-thaniya kaga yayi ragi yayi kari ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم كاغوانا فهذا الشخص ترك التشهد الأول هاي ركعة تبيو ميكون يذونا يا ميكي كاغ يا رجي ميكي كنشي قبلي كو يا رجي وسجوده قبل السلام وزاد جلوسا في الركعة الثالثة هي ركعة أكو كما ميكون يميكي سيذونا can maimakon ya zauna ya miƙe wato ya ɗan shiga cikin kwamfis ina ga mutum kalan mutumin umar ne zuruf sun haɗu ga zarfu zamani ga zarfu makan sun haɗin mushi gurin da yake ba daɗi halin da yake ciki ba daɗi sai godiya to can ya buge zamanan kuma ya ya zauna inda ba a so ya zauna ba to nan kuma ba a ne kan shi ثالث أو سجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام لك سي قبل تد أبن ديك نقبلي سي سجدا قبلي والله أعلم to nan kaga kusan duka mas'alolin malam ya dunkule su sai dai Allahumma mas'alar idan mutum ya suyu da sahawi zai sake tahiyya ko ba zai sake mun ji cewa hadisin da yace a sake tahiyya hadisi ne munkari bai tabbata ba haka ba zai sake maimaita tahiyya ba sawa'un cikin kabuli ne ko cikin ba'adi sannan idan ya yi sahau a cikin sujadar sahau ko kuma man saha fi sujudis sahau a cikin abin da ya hada wani zama mai ban dariya tsakanin abu yusuf al-qadi da kisa'i an-nahawi kisa'i ya ce duk abu ma yuhsinuhu al-faqih yuhsinuhu an-nahawi abin da faqihi ya iya shi ma nahawi ya iya aidin larabci ne sai ce to ma za ta kulu fi man sada man saha fi sujudis sahawi ya kake gani wanda ya rabkan nuwa a sujada rabkan nuwa ya za a kare sai ce annuhatu taqulu almusagharu la yusaghar ma'ana haka ne a ko zai kawo kaida ta nahwu abin da yake musaghar aka ce yanzu misali kalam an ce qulaim wani tasgiri za a kara mai kuma ai an gama shi ma sujadar sahawu daga sallan ne aka ciro shi kuma yanzu an samu sahawu me za a yi kuma kawai shi kenan ma'ana madadin ka yi ba'adi sai kai kabuli ko madadin ka yi kabuli sai kai ba'adi shi kenan kalas duka malamai sun ce babu komai an gane wannan ai sai ce wallaha as'alu an yuwaffiqana wa ikhwanana almuslimin li fahmi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam Allah nake roko ya datar da mu da ƴan uwanmu musulmai ga fahimtar littafin shi da sunnar annabin shi sallallahu alaihi wasallam wal amali bihi ma zahiran wa batina da yin aiki da su ciki da bai kar mu zama munafikai kenan fil aqidati wal ibada cikin aqida da cikin ibada wal muamala da cikin muamala wa an yuhsina al aqibata lana jami'a muna muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshen mu gaba daya innahu jawadun karim lalle Allah ta'ala mai kyauta ne mai karamci sunan jawad bai tabbata ba cikin sunayen Allah jawad duk da kasancewarsu a shekul albani sun inganta hadisin da ya zo da shi amma inda tahqiq gaskiya bai inganta ba na ga na fi kusan sati uku ina bincike kan wannan matsala can da yake mafi ƙarfi hadisin da ya hada da jawadun karim to bai inganta ba hadisin inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safasifaha ko safsafaha to akwai lafazin da yazo inna Allah jawadun karimun yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safsafaha to lafazin jawad din duk kokarin hada shi da hanyoyin shi da Sheikhul Albani yayi zaka tarar da galibi hanyoyin raunin su ne karfi ne ba za su hadu ba to innahu karim walhamdulillahi rabbil alamin amma su shehu usaimin duka an tambaye su sun ce sunan ya tabbata hadda ina ga lajnatu da'ima su shekh bin baz da sauransu ma dai hadisin haɗa hanyoyin shi a inganta shi a shekul albani shi kaɗai na ga yayi haka sannan kuma shekh mustapha al'adawi an tambaye shi ina ga cikin ma fatawoyin shi na kwanan nan akan hadisin ya ce lafazin jawad bai tabbata ba amma dai ma'anar jawad ne kyauta daga aljud to zai iya ɗaukan ma'anar karim sai dai shi Allah ta'ala ba ka mai suna saboda kaga dacewar shi shi shi ke makan shi suna ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da wani suna inda sifa ce ita ce ake fahimta daga wasu sunaye amma shi suna ba a fahimtar shi daga sifa ba a ishtiqaqin suna daga sifa sai da ishtiqaqin sifa daga suna to Allah ta'ala dai mai karamci ne walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to gashi nan yace tamma tahriruhu bi qalam al-faqir ila Allah ta'ala muhammad as-salih al-uthaymin kaga littafin ba ba tafriri ba rubuta shi da hannun shi ya yi aikin hudu ga watan uku shekara ta dubu da arba'in shekara arba'in da hudu kenan kafin ya bar duniya da shekara nawa da shekara ashirin da biyu da shekara ashirin da biyu ko ya rubuta littafi wa iyakun Allah ya samu dace subhanakallahu wa bihamdihi eh e shi yaro na an sa mai ba amma abdul jawad shi ne zai zamanto da abin tunda sunan bai tabbata amma shi da an sa mai jawad ba ne shi daman suna abin da ake kallo a asalin shi ko ma'anar shi in yana da asali ba ruwanka da ma'anar shi ba ruwanka da ma'anar shi yanzu mu'az ka ce me ma'anar mu'az dawud ce me ma'anar dawud wanda ka ji ya tambaya wai me ma'anar dawud ne to yana da karancin ilimi kar a ce wai jahili ne kara ce amma yana da karancin ilimi saboda suna ne yana da asali shikenan in ko suna ba shi da asali ba ka samu cikin mutanen kirki ba akwai mai wannan sunan da suka gabata to sai ka bincike ma'anar shi in yana da ma'ana mai kyau ana tafa'uli in yana da mummunan ma'ana ana tsoron a samu matsala eh sukan ce suna linzami ka kasa mutum mugun suna yakan mai tasiri duba littafi na تحفة المولود بحكام المولود na al'allama ibn al-qayyim ya kawo irin waɗannan misalan sai na umar wani ya zo ya tambaye shi ya sunan shi ya faɗi wasu kalan sunaye masu wahala ya ce wannan da ya koma garin su sai ya tadda an yi gobara da ku ya koma duka garin ya kone wani da annabi sallallahu alaihi wasallam aka turo suhail ibn amr gurin sulhu na hudaybiya aka ce yace wa aita aka ce suhail ne yace sahula amruku al'amarinku ya yi sauƙi sai saho na amurku saboda suhail aka tuwo kuma ya caccanza sunaye masu muguwan ma'ana kamar hazin ya mai da shi sahal duk da shi ya ce ba zai canza sunan da baban shi ya samu kakansa ya dubin musayyib ce wannan bakin cikin bai gushe ba yana bin mu har yanzu saboda abin da kakan shi ya ce babana ya samu suna in canza kawa da ya canza kagada hakan nan suna na alfahari shi ma ba a san sanya shi yasa nabi ya canza barra ya maida ta zainab ya canza zai barra ya maida ta juwairiya an gane wannan Allah ya samu dace fa iyyaku